Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ci gaba da karatun littafin mu a ƙidatu ɗahawiyya. Littafin Imam ɗahawi rahimahullahu. Mai bayani dangane da aƙidoji na ahalar sunna wal jama'a. Ko? To karatunmu na ƙarshe mun tsaya inda yake bayanin wasu daga cikin siffofin Allah. Cewa Allah yana fushi kuma yana yarda. sai dai laka ahadin min alwara ba kamar ba kamar ɗaya da cikin talaka rubushin su ba irin namu bane haka yadda su ba irin tamu bace kun fahimta amma dai yana hushi ma'ana siffanta Allah da mai hushi kaga ba illa bane haka an ka ce Allah na yarda haka yana so yana ki duk waɗannan siffofi ne na Allah to ci gaba da karatunmu sai gaba ta gaba ya ce wannan shibbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma mu ahlus sunna wal jama'a gaba ɗayan mu kwanmu da kwarkwatan mu muna son sahabban manzon Allah Allahu akbar wala nufar sai dai ba mu wuce gona da iri fi hubbi ahadin minhum ga son ɗaya da cikin su kaga khilafan li shi'a sabanin yan shi'a su saboda sun da suke wa ali da mutanen gidan annabi kamar yadda suka idda'ai sai sun ka ɗauki Ali sun ka bashi matsayin Allah don Ali ya wuce annabi da kunne na kwanaki an ka samu zaka zaki yana yana ko tafsiri ne ko wata lecture ce yake yi na Husainiyar su an ka samu shi ga wani gidan talabijin to ciki yake cewa in dai ka cire Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum ko shi wane ne baya yake ga al'aliyafi shi ko da annabi ibrahim ne ko da annabi musa ne ko da annabi isa ne ya ce wala waɗannan duk baya suke ga ali annabi muhammadu ɗaya an gaba ga ali kaga shi ya fi annabawa kuma wagga magana ba ta zaka zakita ba ga uba ne ya ɗauko ta kome ni in kun ka diba wani littafi na Khomeini da ya samu hukumatul islamiyya ya ce wa inna min daruriyati mazhabina anna li'a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal yana daga cikin abubuwa na lalura na mazhaban mu mazhabarsu ta ta shi'anci anna cewa li'a'immatina maqaman imaman mu ba suna da imamai guda goma sha biyu ba yasa ake kiransu ɗan isna a shari'a imaman mu kaga ba ma Ali ɗaya ba har da Hassan da Husaini da wane ne da wane ne zuwa ga Mahadi wanda ya saci Qur'ani ya shige cikin gogo to su imaman nan nasu suna da wata matsaya makaman suna da wata daraja la yablughu malakun muqarrabun darajar da duk wani mala'iki makusanci wurin Allah bai kai gare ta ba wala nabiyyun mursal haka duk wani annabi wanda an ka aiko da manzanci bai kai ga wannan daraja ba shikenan kaga ba magana zaka zaki bace aqida ce ta su wanda kaga muna kara yanzu wannan magana Imam Dahawi ce ai aqida ce ta ahlus sunna qadibatan yake faɗi ko to hakan ga aqida ce ta su gaba daya ita ce aqida su to shine yace muna son mu ahlus sunna muna son sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala nufarda amma ba mu ba mu wuce gona da iri fi hubbi ahadin minhum ga son ɗaya da cikin su kaga sabanin yan shi'a nan mun ka saba mai yan shi'a na cikin wuraren da mun ka saba mai yan shi'a su yan shi'a imaman su ba wanda ya kai gare su to amma mu a'a muna aje su matsayin su muna son su muna son su so na shari'a so wanda an daidai da shari'a ba mu ci gona da iri ga son su wala na tabarra'u kuma ba mu ba mu bara'a min ahadin minhum daga ɗaya da cikin su shi ma sabanin yan shi'a saɓanin shi ko saɓanin 'yan shi'a da nawasib wasu lalatattu ne suna idda'in sunna amma kiyayya suka yi da sayyidina ali su ne nawasib su ne wata rana wani malamin musulunci dr jali jalingo ya zo yana bayani game da nawasib bayani ne ke game da shi'a shi'a sun ce kaza shi'a sun ce kaza yace akwai waɗanda na saba ma shi'a ana kiran su nawasib nawasib bangare ne na ahlus sunna don idda'in sunna suke yi kasan duk duniya duk wani dan bid'a da ka sani duniya ahli sunna ne kun fahimci abin da nake ni in ka cire shi'a duk duniya shi'a daya ba su inda ayan sunna duk wani batacce da ka sani in ka tambaye shi ni ahli sunna ne baka jin tsoho mai alkiba ba guga yace mu ahli sunnati duk ta bargazar da yake kuma su ahli sunnati yan kadariya kaga ahli sunna ne murji'a ahli sunna ne khawarij ahli sunna ne mu'tazila duk duk waɗannan kwashi kwaram duk idda'i sun amma sunna ta idda'i kawai na fatar kun fahimci yasa Allah ya gafarta wa malamin musulunci bin Baz yace yace duk wanda yayi da cewa shi ahli sunna ne ba za mu gaskanta shi ba sai ayyuka ne da maganganu ne sun gaskanta shi kamar sunna ba ahli sunna kwashi kwaram ne kwakwaso ce kai ahli sunna ne ba ganin ko yan gargajiya ga na sakkutu masu soke-soken sunna amma kuma duk su ahli sunna ne su ma ahli sunna ku ba ahli sunna kuke ba kun fahimta to su ne na wasu wani bangare ne na ahli sunna sai sun ka ɗau hukke duniya sun ka azama ali yadda yan shi'a sun ka azama muawiya da sauran sahabbai to haka su ko na wasu sun ka azama ali kiyayya to su ne dr jali jalingo ke bayani yana bayanin magangan bayan ya kawo maganganun shi'a game da sahabbai sai kawo maganganun su ko na wasif da suke game da suka saye da na ali saboda rashin adalci sai an ka gunce bakin nan sai an ka ce ga dr jali jalango yana suka saye da na ali ai ba dr jali jalango ba in dai mutum ahli sunna ne ba yadda za a gaki da ahli sunna ba yadda za a yi ya soki sahabin manzon Allah balle dr jali jalango da amale kun fahimta don haka rashin adalci na rashin adalci ne sai dai in ka lura kuma darata ta ci gida me nake nufi da darata ta ci gida su ahli sunna yan izala suna fito da in kai yi magana a kaci farkonta a kaci karshinta a ɗauku tsakiya to shine an ka dawo musu da ita ba su yi min haka nan ba ba su asiri da tahiru ba ai ko baka son mutum mai adalci sai a gunci ba Allah ya gafarta malam Ja'far yace magana wa da kasan tsuntsuwa haka magana take tsuntsuwa sai a samu tsuntsuwa mai hira sai a dace kawahu a dace kai tana kuma tashi sama to haka magana take in ana son a san magana shin ta kwarai ce ko mugunya a kawo full text na magana sannan muka amma ka dace farkon magana ka dace karshen magana ka kawo mana to nan babu in mun kai hukunci mun yi zalunci ba iya gano me yake nihi da ganga shi yasa kaga ko ga shari'ar nasara akwai abin da suke kira circumstance of a case me in ka kai karan mutum ya ci mutunci na ko ya zage ni ko ya yi min kazafi ko ya yi kaza ba haka kawai kamar ka kai karan mutum ya ce min shege shege zagi ne ko ba zagi ba ne to sai haka kai karan mutum kotu ya ce ma shege kana da shaida ce yana da shaida mallam muhammad da mallam abubakar to su zo mallam sun ka ce billahi la ilaha illa gaba gare mu ya ce mai shege yanzu mai rage eh sai yanke hukunci to gare ka kenan amma shi alƙali akwai wani abu da ya rage mai yawan ta tabbata ya ce mai shege ko to mijjawo ya ce mai shege ka ji abin da ya rage mijjawo domin shege ya kasu kashe biyu akwai shege na yabo akwai shege na zagi to mijjawo sai a ce ƙwallo aka yi dama aboki na yana to shi wanga da an ka ce ma shege shi a ɗan ƙwallo shi wanga ɗan kallo ne sai ya zura kwallo ya ce ce shegewa ne don Allah ya zage shi ya zage shi kaga na alƙalibi zai mai hukuncin ya ce mai shege ba to shi aka ce ma circumstance of access don haka da ya ce ma shege min jawo maganar faɗa muka ta yi zahi ya ce min shege nan zagi ne ko yabo ne kaga inda za a kama shi da lahin ya zage shi amma wasa ake yi wani abu na ban sha ya ce shegewa ne kaga nan ba zagi ba ne ba za a kama yadda lahin ya zage shi ba don haka in ana son a san magana shin banna ce ko alheri ce mai ita ka nufi kawo mana full bashin na magana da farkonta har ta yadda za mu gano kuma mi a asalin har magana ta taho to nan za mu gano ya yi banna ko bai yi ba amma da ka kace magana ka kullu illa inda haka so kuma wannan da kiristoci an ka samu kiristoci ka haka nan sai su ce ai ƙur'anin ku da kuma kun imani da ƙwarto ƙur'anin ku ya ce duk mai sallah dan wuta ne ƙur'ani ya ce ƙur'ani ko to kawo aya Allah ya ce fa wailul lil musallin karanta gaba ce babu ruwan mu da ta gaba nan da ta ishe mu karanta ta gaba gare babu ruwan mu da ta gaba ayat qur'ani ce wannan ko ba ayat qur'ani bace to qur'ani yace fa wailul lil musallina to Allah yayi adalci ashe gunci magana ga kaji inda an ka samu shi to Allah ya shiryar da mu shi dai abin da a ka'ida ta musulunci duk kiyayya kada mutum kada kiyayya nan ta dauke ka mai adalci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin Allah Allah ta adilu idilu huwa qarbu littaqwa kuma yan adalci bai kara ma komi musamman ga maki illa dau haka sannan zalunta ta bai kara ma komi illa Allah ya damfare ka ga kasa to Allah ya shirin da mu ya bamu ikon yin adalci ga ko ga maki balle ga masoyi to ko masoya yau an kasa wa adalci balle makiya shine yace wala na tabarra'u min ahadin minhum ba za mu yi bara'a ba ba za mu barranta ba daga ɗaya da cikin sahabbai kamar yadda nawasib sun ka barranta daga sayyidina ali kamar yadda yan shi'a sun ka barranta daga sahabbai gaba ɗayan su illa yan ƙwarori to mu ba za mu yi haka nan ba mu duka namu ne amma kuma sun da muka yi musu kuma bai sa mu ana su bisa kujerar da ta fi ƙarhin su mu ba su matsayin annabawa ko mu ba su matsayin Allah mu ce musu ma'asumai kaga daga cikin aqida shi'a imaman nan hadun ma'asumai ne ba su mantuwa ba su ba su ba su kuskure ma'asumai ne ko alama wani ubgedu kuma muna kin man yubgedon duk wanda ke kin su duk wanda bai son sahabbai ba mu so ne ko dan gidan wana kun fahimta wabi gairi alkhairi yaskuruhum kuma muna kin duk wanda ke ambaton su ba tare da alkhairi ba duk wanda ka iya buɗe baki ya faɗi wata mugunyar magana game da sahabbai ku shelanta ma duniya mu ahli sunna ba mu na zaunin nan ɗaya ba ba su imam da duk ahli sunna na duniya ku shelanta mu ba mu sun ba mu sun duk wanda ka iya buɗe baki ya faɗi wata magana ta shari game da su kun fahimta wala naskuruhum ba mu ambaton su sahabbai da komai illa bi khairi sai da alkhairi kuma mu neman musu gafara inda sun kai kure mu neman musu gafara Allah amma wurin mu sahabban nan kuma masu daraja ba masumai bane da haka duk wanda ba ma'asumi ba yana iya kuskure ko bai yi inda ya yi kure ya aka yi a duniya akwai wanda ba ya kure babu shi ko to yana kure yana alkhairi to ya za a yi a ce wani mutumin alkhairi ne wani mugun mutum ne in ya zan alkhairorin ka sun rinjaya kurakurai sai a saka cikin mutanen alkhairi ba don baka da ayyuba ba in ya zan ayyuban ka sun rinjaye alherin ka sai a saka cikin miyagun mutane ba don baka da alkhairi ko guda ba shine ka'ida kun fahimta to alkhairorin su mu da mun ka bincike ayyukansu alkhairorin sun rinjayi kurakuran su ninkin ba ninkin don haka mu a wurin mu mutanen kirki ne ina fatar kun fahimta wa hubbuhum sun su su sahabbai dino addini ne wa imanin kuma imani ne wa ihsanin kuma kyautatawa ce wa buguduhum kin su kufurin kafirci ne wani faƙon da munafunci wa ɗuguyanun da da ƙetare iyaka ka ji aƙidar mu game da sahabbai ko to na haɗa muku duk aƙida da kun ji ahlus sunna sun kudurta suna da bakin ko dai cikin qur'ani da sunna haɗe ko cikin qur'ani kawai ko ga sunna tabbatatta to me dalilin wannan me dalilin mu na son sahabbai da girmama su da kyamar duk wanda bai son su da faɗin alkhairi da nisantar faɗin shari da duk mai faɗin shari game da su sai mallam mai sharhi yace yushiru shaykhu rahimahullahu malam imamu ɗahawi kenan shine a shehu ba shi yayi magana ba yana ishara ne ilar raddi zuwa ga yin raddi alar rawafi da akan yan shi'a wan nawasib da nawasib nawasib su ne masu kewan bangare na ali sunna masu idda'in sunna ma suna kiyaye da sayyidina ali duk mai kiyaye da sayyidina ali kan muna korata ba ali sunna bane kun fahimta wa qad asnallahu ta'ala ala sahaba haqiqa Allah madaukakin sarki ya yabi sahabbai huwa wa rasuluhu da shi da manzonsa sallallahu alaihi wasallam waradiya anhum kuma Allah ya shedanta mu duniya cewa ya yadda da su to menene na mu bayan Allah da zamu kin yadda da wanda Allah ya yadda da shi oh ya yadda da su mai annamu kun fahimta wa wa'adahum wa wa'adahum alhusna kuma ya musu alƙawarin aljanna ita ce alhusna kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ya ce wa sabiqunal awwaluna da waɗanda sun kai rigaya na farko min al muhajirin wal ansar da cikin muhajirun da al ansar su wane ne al muhajirun wal ansar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wallazina tabauhum bi ihsan da waɗanda na biyo bayan su da kyautatawa to dukkan su radiyallahu anhum yadda Allah ta tabbata gare su ya yadda da su ko bai yadda da su ba to don me ba mu yadda da su mu wanda tunda Allah ya yadda da su ya shelanta ma duniya kuma al'ada Allah yadda Allah tana da ba shekarun da mun ji Allah na yadda ba yana hushi amma ba irin da dan adam ba to me ya sabanin yadda Allah da ta dan adam dan adam yau in kai yi mai daidai yana nuna ma kuna tariya yadda da kai amma gobe in ka saba mai fa to daidan jiya ya roshe kuma sai ya fushi da kai to sabanin Allah shi Allah yau ya yadda da kai duk abin da za ka yi ta kai in mi za ka yi yan halbin sama za ka yi ta kai in dai ya yadda da kai yau to bai ja yadda na har abada shi yana cikin abin ga bambancin yadda Allah da tabbila in dai Allah ya yadda da kai yau duk abin da ba ku ji abin da ya ce mutanen badar ba lokacin da haɗibu ya rubuta kadda umar ya ce da ni a jirgin wani kahadar munafik bari na sare wayan wannan munafikin allah ya ce umar allah da sulka ya umar inna hu shahida badara wala kama kanka ya halarci badar fa wa ma yudri kal alla la hadala ala ahli badarin fa qala alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum misalan shi ka cewa allah ya kalli mutanen badar ce duk abin da kuka yi na laifi ku te ku yi duk abin da kuka so ku te ku yi na laifi na gafarta muku kun fahimta to al'ada yadda Allah kenan sabani yadda mutum yau kuna da shiri da mutum gobe ta kun bata kaji to shi Allah in ya yadda da kai yau duk abin da kai ta kai ba zai kula da shi ba yaddan nan tana nan ba zai withdrawing din ta ba ina fatar kun fahimta to shine Allah ya shelanta wa mutane wannan aya ta sauka a Madina ga ta ka Sokoto ina abu ta kai ba to kuma Allah na walwala alkawari inna Allah la yukhliful mi'ada ko yace waɗannan da da na tserin nan na farko min al muhajirin wal ansar da cikin muhajirin da lansar walladina taba'un bi ihsan da wa'anna biyo bayan su da kyautatawa sauran mu'minnai kenan da na biyo bayan su ko radiyallahu anhum yadda Allah ta tabbata gare su waradu anhu su ma sun yadda da shi ma'ana sun yadda da sakamakon da Allah ya tanadar musu wa adda lahum jannatin kuma Allah ya yi musu tattalin wata irin aljanna ta jari ta ta al'anar wadda koran muke gudana karkashin ta khalidina fiya za su dawwama cikin ta abadan har abada zalika alfawzul azim wannan shine rabo wanda abba Allah ka arzuta mu samu wanga rabo kaga Allah ya shelanta mu duniya ya yadda da muhajiruna wal ansar ya musana da aljanna in ka zo ka ce kahirai ne da haka jayayya ka ga ba da su haka wada ba da Allah haka wada in ka ce munafukai ne ba haka karyata Allah in kace yan wuta ne kaga duddai in kace baka son su to baka son wanda Allah ka so baka ja maka kanka bala'i ba don haka in mun so su mun yi laifi ubangijin mu ya so su kun ji daya ko wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Muhammadu manzon Allah ne ya an ka ce meye shi da ka anai Muhammadu manzon Allah sai ya karanta ayar ga Allah ya ce Muhammadur Rasulullahi Muhammadu manzon Allah ne wallazina ma'ahu waɗanda a tare da shi fa su wane ne a tare da shi sahabban nan nasa almajiruna wal ansar to ga siffofin su nan Allah ce ashiddawa alal kuffari ma tsanantawa ne ga kafirai ruhama ubainahum ba masu tausasawa ne tsakanin su kaga mu ko mun ka zan complete opposite din su sai abokan mu da soyayya mu tana kafirai mumini dan uwanka shi abbai bai baka baka iya mai uzuri ko na kan akai ha ba daidai na ba su sahabbai kajiwa da Allah ya siffanta su masu tsananta makafirai amma masu tausa sama junansu tarahum za ka gansu ruka'an sujjadan suna masu ruku'i suna masu sujuda kuma ruku'insa ya ce ruka'an ya zo da shi sifa mubalaga ai kasirin ruku'i wa sujudi masu yawan ruku'i ne da sujuda mista suka ruku'in da sujuda yabtaguna fadlan min rabbihim suna neman falalar ubangiji su wadda donan da yadda Allah kaga daidai da ibada kuma bayan Allah ya shaide su da yawan ibada kuma kuma ya shaide su da ikhlasi kai wa tabbata mana sallan nan da haka ya don Allah haka yi ba wata manuwa gare ka ba to amma su Allah ya ya ya tsalake su ya mu taskiya yace ruk'an tarahum ruk'an sujadan ko yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kana ganin su suna masu ruku'i suna masu juda don me suka yi suna neman falalar Allah da kuma yadda Allah simahum fi wujuhihim alamar suna nan ga fuskokin su me alamar daga fuska kan ta sallah a'a ba kan ta sallah ba wato annuri duk wanda ke sallah jama'a yana zikiri yana bautar Allah za ka ga fuska ce ko da bakin mutum na tana annuri kun fahimta annuri kamar yadda mai lahalar ya ce lissalati nurun azimun tushraqu bihi qulubul musallina sallah tana da wani irin haske mai girma wanda ake haskaka zukatan masu sallatu ba zukatan ɗaya ba har fuskokin su ana haskakawa annuri na imani kun fahimta shine yace simahum fi wujuhihim alamomin su na nan ga fuskokin su min asar sujudi daga alama ta sujuda ba kan ta sallah ba a sallar da suke yi Allah zai sa wani irin annuri ga fuskokin su zalika masaluhum fit tawrat wannan shine misalin su misalin sahabban manzala cikin at-taura wa masaluhum fil injil misalin su kuma cikin linjila ashe cikin at-taura da linjila duk an siffanta sahabban manzon Allah kun fahimta ashe ko kidun da ba su kiyaye da su da yahudawa amma ga masu iddayan musulunci na kiyaye da su dan haka sanin musuluncin su na ƙarya ne wa masaluhum fil injil misalin su cikin linjila kazar'in Allah ya ce kamar shuka ne a karje shad'ahu wanda ya fitar da tsiro nai yanzu in ka shuka gero ko dawa ko duk da abin shukawa ranar da ya fara hitowa yake hitowa dan cinu mai rauni iska ma in yayi karfi yana iya kare shi ko saboda rauni nai to haka Allah ya siffanta su wa masalun fil injil ka zar'in misalin cikin linjila kamar shuka ne a karje shad'ahu wanda ya fito da tsiri nai farkon fitowa kaga zai fito da rauni ko a karin shat'ahu fa'azarahu sai Allah ya karfafa shi fastawa ala suqihi eh fasta galaza yayi kauri shukan ga mai rauni wanda iska ka ta kadawa iska ma na iya kare ta in mutum ya biyo na iya take ta to Allah yana nan yana karfafa ta ta yi tsawo ta yi kauri kun fahimta fasta galaza ta yi kauri fastawa ala suqihi ta daidaita akan shine ya shukan ga dan cirin ga shi na ka zama kare kun fahimta me ma'anar wannan misali da Allah ya misalta sahabban manzo Allah cikin linjila ma'ana kamar Allah na cewa za su fara masu rauni amma Allah ya karfe su rinjaye duniya kuma haka an kai an yi lokacin da Qur'ani in Jibril ya so kuma annabi Qur'ani bai sai karanta musu shi ofal ba sai dai a bari sai bayan isha'i duhu ya sauka a lababa akwai wani sahabi nan da ake kira Arqam ibn Abil Arqam yana da gida bayan garin Makka to can annabi ka samu ya shiga sai a taru yan dare ya yi babu harin wata ba ka yadda a gane ka in ka yadda an ga ka shiga gidan nan babban ya ci ka da daddare kuma da ɗaya ɗaya da ɗaya ana zuwa ana shiga cikin sirri to in sun ka taru sai annabi zo ya karanta musu amma ba a yasa a karanta shi ofalle ba shi na yau muka sa lasikoki muna muna karantawa an rinjaye ka hare ko ba a rinjaye yau da a ce ana dawowa duniya da abu jahal ya dawo da makka ta koma ko bakin ciki bai sa ya koma mutuwa kaga bai auhanin duk haukar da yayi ta zanta banza yau duk makka abu jahal bai da dan goyon baya ko mutum guda duk jama'an manzon Allah ne shi yasa in dai gaskiya don kaga ana faɗa da kai duk kyale su wallahi faɗan banza na suka sai kayan nasara in kaga baka ci nasara ba gaskiya hake rike da ita ba eh kamar sabuwar izala ai wadda kaga sabon musulunta haka sabuwar izala take dama yanzu ina izala take tunda da gwamnoni da kwamishinoni da sarakunan gar kowa ya shiga mun mun kai izala sanda kowa bai son ta ko uban da ya haife ka bai son ka gidan ku ba a son ka amma yanzu kowa san dan izala to ina izala take shi kenan yanzu an sade yanzu in ka ɗan izala ai baka yi ƙoƙari ba a to kowa ɗan izala to waɗai wanda bai izala kowa ai yanzu izala ya kai kai amen amen da tabbatar shi mu to ina yake yace ka zar'in akhrija shat'ahu fa azarahu fastagalaza fastawa ala suqi yujibu zurra sai ya rinka ba manoma shawa dan tsirin ga wanda mai rauni yau gashi ya zan kare ya yi kauri ya yi ƙarfi har manoma na ganin shawa ko yoji buzon ra'a legi da bihin mulku fara Allah zai karfafa su ne su sahabbai domin ya bakanta ran kafirai da su wayan ga da in kun ka gitta ana ana ai muku wulakanci yanzu ba ku tabuwa gani nan bari nan Allah ya karfafa ku ba wanda ya sai ta ba ku shi ne lai gizo bihumul kuffar domin ya bakanta ran kafirai da su ashe kenan duk mai bakin ciki da sahabban manzon Allah mai suna ne kafiri ne dangane da wanga aya kafiri ɗaya ka bakin ciki da sahabban manzon Allah ehen to mi a gaba wa'ada Allahu allazina amanu wa amilus salihati Allah yayi alƙawari ga waɗanda sun kai imani kuma sun ka aikata ayyuka na garin minhum cikin su su min din nan ba ta tabidiyya ta ba ta bayani ce in ta tabidiyya cike nan ba dukkan su bosu da cikin su to ba ta ba ta ba'adi ba ce a'a ta bayani ce kamar waɗanne minhum su din Allah ya yi alkawari ga wayanda sun kai imani kuma sun ka aikata ayyuka na kwarai su ɗin su ɗin ya yi musu alkawarin me magasharatan ya yi musu alkawarin wata irin gafara mai girma shi yasa an ka zo da ita na kira ta'diman lishaniha na kira ta'dimin ce wata irin gafara mai girma wa ajran azima da kuma sakamako mai girma ko shine gidan aljanna Allah ya bamu to kaji da Allah ya ce musu Allah ya rufe da cewa wa adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran Allah ko da suna ba za awa gafara wanda ya laifi to duk laifuka duk abin za haƙi dan ya sun yi gudu uhudu sun yi gudu wuri kaza sun yi kaza sun yi kaza Allah ya tana can gafara yanzu ga mu nan ne yanga mu ba sahabbai bane ba mu yi kokarin su ba muna muna da laifi ko ba mu da muna fata Allah zai gafarta mana ko fata muka yi Allah ya kama mu da laifukan mu to Allah ya gafarta mana su wani samaki zai hana Allah ya gafarta musu kai da ba kowa addini ko yi ba illa tambada Allah ya gafarta ma balle su da sun gaba da rayukan dukiyan saboda addini su Allah bai gafarta ma kai ɗaya da dan iska Allah ya gafarta ma kai da kai mutu'a Allah bai gafarta musu sai dan mutu'a Allah ya gafarta ma to kaga babu babu hankali ko to Allah ya shiryar da mu don haka Allah kaga nan ma Allah ya ba su gafara da aljanna ko to mu tai gaba kuma don haka in mun kaso su mun yi laifi wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce laqad radiyallahu haqiqa Allah ya yadda sai da ya kawo lamun da qad waɗanga do harufa ne na ta'kidi la qad haqiqa tabbas radiyallahu Allah ya yadda ya yadda da wa anil mumini ne ya yadda da muminan nan sai almuminin sun ka zo da ma'arifa don a nuna ma an san su waɗanne muminai to sadda ayat ta sauka suwa annan akwai yan shi'a don Allah suwa annan lokacin ta sauka in ma wani ya shigo sai dai ya shigo aka Allah ta bai iya biyo bayan su amma dai akan su Allah ya don haka ya Allah ya kira su muminai in ka kira su fasikai ko kafirai ko munafukai da haka jayayya da Allah Allah ya ce hakika Allah ya yadda da mumin nan nan waɗanne mumin nai ko ko yaushe ya yadda da su iz lokacin da zarfu zaman iz lokacin da yubayi'unaka suke mubayi'a da kai ta hatar shajara karkashin itaciyar nan ta magariya su wane ne sun kai mubayi'a da manzo Allah karkashin itaciya bai ato da don sahabbai to lokacin da suke mubayi'a Allah ya yadda da su nace mu kuma Allah da Allah in ya yadda da kai yau duk abin da aka yi kakkafa sa bai koma fushi da kai to sanda suka mu baya annan karkashin itace Allah ya yarda da su don haka zo ka amshi yaddan nan ka kawo musu hushi ibi bayi unaka ta ta shajara sai ya ce fa'alima ma fi qulubihim ya san abin da a cikin zukatan su na imani ko na kafirci ha ya yarda da su saboda ya san abin da sun ka kumshi cikin zukatan su shi ya sani kai da baka san ko yi baka zo ka ce a'a fa Allah ya shiryar da mu Allah ya yarda da su in mun yarda da su mun yi laifi in mun yarda da waɗanda Allah ya yarda da su me an laifin mu to duk wanda ya fushi da su ha wanda ka kiya da su da wa yaka jayayya da Allah wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladhina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'dan ila akhir al-aya wani ya budo mana qur'ani idan muna ayan nan don rugudu mana can ƙarshen ta koyan akwai wanda adda ita ga kai ya karanto mana suratul anfal ta yace innal ladhina amanu lalle wa'anda sun kai imani wa hajaru kuma sun kai hijira su wane ne sun kai hijira sahabbai ko dai wani ya hijira daga baya gare su yayi su sun kawo da hijira ko sun kai hijira sun kai manzon Allah wajahadu kuma sun kai jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillah cikin daga tafarkin Allah manzon Allah duk inda yazo ba inda yazo shi dai su annan baya gare tare da su ya tafi walladina awau da waɗanda na tattaro su waɗanda na taro su ko wa nasaru kuma sun ka taimaka musu su wane ne kenan lansaru kaga wancan bangaren muhajiruna wanga bangaren lansaru dama su ne sahabban manzon Allah wallaika waɗannan ba'aduhum awliya ba'adin sashin su ne majibinta sashi to aka iya kawo ciko wallazina amanu wa'anda kuma sun kai imani wa lam yuhajiru ba sai hijira ba malakum min walayatihim min shay'in babu ruwanku da jibin babu wata jibin ta kasu ta komi tare da hatta ya hajiri sai sun yi hijira to bari haka nan ila akhir sura hadin zuwa karshen surar ayoyin da atta suratul karshen suratul anfal ne ko a inda yake cewa wallazina amanu wa hajaru wa jahadu eh eh suna kuna ji? Oho to. Har zuwa ƙarshen sura dai, kai ba mu taya dai sai mun kawo su. A kawo Ƙur'ani. Eh? A ƙetare ta kawo min abin. Ta tabbatun kahirai, ta gaba to. Wallazi na amanu waɗanda sun kai imani, wa hajaru sun kai hijira, wa jahadu sun kai jihadi, cikin daga tafarkin Allah. kaga bangaren muhajiru ne kenan wallazi na awo da waɗanda sun ka tattaro su sun ka taimake su kaga bangaren lansaru kenan ko muhajirin da lansaru eh madalla ulaika humul wadda ita ce aya ta lokacin da ina wa'azin shi'a ulaika waɗannan al-muhajiruna wal ansaru humul mu'minun haqqan sune mu'minai na haƙiƙa in mun koji ba mu karanta gaba ai ba mu yi komi ba sune mu'minai yace haqqan na haƙiƙa su ne mumin na haikace a kahir raina da haka jayayya kahirin banza wallahi ka wani muminu na haka ehe lahun magafiratun wata irin gafara bai girma shi yasa an ka zo da magafiratun na kira lahun magafiratun can cikin suratul benga fatahi ya ce lahun magafiratun wa ajiran azima ko nan ma ya ce lahun magafiratun wata irin gafara mai girma ta tabbatar musu wa rizqun karimun da kuma arziki na karinci shine abincin aljanna zo ka hana to ta ji wannan ko duk akan wa akan muhajirun wal ansar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatala man anfaqa duk wanda ya ci da dukiya ta min qabl al-fatih gabana a ci makka farkon musulunci kenan sanda ana cikin tsanani wa qatala kuma yayi yaki gabanin a ci makka la yastawi ba su daidaita minkum daga cikinku ba su daidaita da waɗanda sun ka ciyar da dukiyoyinsu bayan an ci makka addini ya buɗu sun kai yaƙi kamar waɗanda na yi yaƙi farkon musulunci sanda ana cikin tsanani sun ka ci da dukiyarsu ba su zama daidai da waɗanda sun kai yaƙi bayan musulunci ya buɗu don da cin makka musulunci ya buɗu mutane sun haka mu zuwa akwajin akwajin suna shiga musulunci ko sai Allah ce ulaika waɗancan waɗanda na ciyar da dukiyar sun kai yaƙi kafin a ci makka a adamu darajatan sun fi girman daraja min alladhina anfaqu daga waɗanda ciyar da dukiyoyinsu min ba'du bayan an ci makka wa qatalu kuma sun kai yaƙi ashe kaga tsahin izala irin mu ba su zama daidai da da waɗanda an baccin yankan mushriki sun ka shiga ko da ka shiga izala ana cin yankan mushriki musa nan duk naman da aka yankewa garin matsayin motsa yake gare mu matsayin motsa yake gare mu ba mu ci mm to zan nan awaki muka yanka kun fahimta sai Allah ce wa kullu amma dukkan su da waɗanda na yi farko musulun da waɗanda da baya baya musuluncin ya budu kowannen su wa adallahu alhusna Allah ya yi mai taladin menene alhusna aljanna Allah ya mai taladin aljanna kun fahimta wallahu bima ta'maluna khabirun Allah masanin koye ne game da abin da kuke aikatawa Allah ya yi musu tanadin aljanna sahabbai da asabiquna alawwalun da waɗanda nazo bayan su kai ko ka ce a ƴan wuta ne wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim suratul suratul hashr ce ko ana magana game da fai'u dukiyar fai'u suwa adda dukiyar fai'u sai Allah ya ce lil fuqara'i dukiyar fai'u ta tabbata ga talakawan na almuhajirin talakawan muhajirun nan kaga muhajiru ne kenan ko alladheena ukhriju min diyarin waɗannan da an ka fitar daga gidaddajin su kahiran maka sun ka koro su wa amwalim da dukiyoyin su wasu sun ka bar gidajen su da iyalan su dukiyoyin su sun ka biyo Allah da manzonin sun ka zan talakawa yabtaguna fadalan min Allah suna neman falalar Allah wa ridwana da kuma yadda Allah ba sun yi ne don neman abin duniya ba kaga Allah ya musu taskiya ko sun yi don neman yadda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimaka ma Allah da manzonsa ulaika waɗannan muhajirunan ga kuma sadiquna su ne masu gaskiya gami fin da'il iman da awa imanin da sun kai Allah ce sun wada gaskiya tabbas masu imani ne ta ji bangaren muhajiruna ko yace wallazi na tabawa udar su ku waɗanda sun ka zaunar da gida sun ka ba da gidajensu ma'ana an ka zauna muhajirun sun ka zauna wal imani kuma sun ka zaunar da imani cikin gidajen su wane ne sun ka zaunar da gida da imani kaga bangaren lansaru min qablihin gabanin zakkuwan muhajiruna ko yuhibbuna suna son manhajar ilayan duk waɗanda sun ka yi hijira zuwa gare su yau kai ba ko zai ga mu fuska ya to canye mato ko ban zaga wata yayi nisa ba ai albashi ba kun fahimta to su lansaru ba haka nan suke ba yanzu ba muhajirin sun bar garuruwan sun taho ba na'am na'am suka yi da su sai ma an yi ƙuri'a sai an kasa kasan nan ka ban ma wani balansari ba mun karanto ba kowa sun ya ja ya kai ya tai da shi in an ka zo kuma ka raba komi na ka biyu matar ka ka bashi guda ka raba dukiyar ka biyu ka raba ɗakin kuɗin ka biyu ya kwana da ita nan ko mace kan gama lalurar ka da ita ka sake ta wani kiyaya ta har abada ta shiga tsakaninka da ita wai matar ka ya aura kana sun ta dumi ka saki to da wanda ya bada mata ta da gida ne da dukiya ta an kwan da ita nan wani ya kwan da ita nan cikin gida ne ha to wai kokari kowa kuwa kuna yanzu wani aure mata wani karatun ganawa cewa ko dai an haɗu makaranta ba a gaisawa koko ba ku da imani irin na dan umar shi dan umar da ya saki mata ta ƙara yadda shi ya kama yawan bidan mata miji mallam bashiru mata tana nan na saki ga alamun halinka da ita ina ganin za ku ni halin mu abba ɗaya ba amma kai ina ganin za ku daidaice da ita ka zo ku bi mata kirki ce ya yi adalci ko bai ba balle in ka saki mace duk inda ka ji ana bai sai ka zo ka yi mata bata wai ka ta yi aure kana son diyarka in ta hito ita ma ka ta samu miji to Allah ya shirya da mu to yace wala yajiduna fi sudurihim hajatan kuma su lansaru ba su samun wani kunci cikin zukatansu mai ma'utu dangane da abin da an ka ba muhajiruna saboda sanin halin da muhajiruna ko da wani abu to inda annabi mahiyar su ya karaba ma to abin nan da ya ka ba su lansaru bai bata musu rai kun fahimta yan uwansu ne to sun ka ba da nasu balle don an ba su in yanzu an haka wani abu nan ne ba da wanga da wanga da wanga wani ce wala ban komowa wato wani ba a sun mu ko ba haka nan kuka yi ba kaji wa yusiruna ala anfusihim kuma suna zaɓin wasu akan kawunan su wa suke zaɓi suna zaɓin muhajiruna akan kawunan saboda dibin tsananin bukatar da muhajirun suke cikin ta walau kana bihim khasasa ko da tsananin bukata ta kasance su sai su haɗa nasu kwaɗe su ba ƴan uwansu muhajiruna kun fahimta sai Allah ya ce wa man yuka shuha nafsi to waɗanga an tsare su daga ruwan rayukansu ko wani mutum yana da ruwan da an ka halitta cikin zuciya ta to wa man yuka shuha nafsi duk wanda an ka tsare daga ruwan rayuwa ta kamar yadda Allah ya tsare lansaru fa ulaika waɗannan humul muflihun sune masu samun babban rabo waɗancan an ce musu almajiru an ce humus sadiquna waɗanga an ce humul muflihuna lansaru sai ya ce wallazina ja'u min ba'din waɗanda na zo bayan su fa su ku wa'in biyo bayan su ya kulu na ga abin da suke cewa nan suna cewa rabbana ya ubangijin mu igfir lana ka gafarta muna wali ikhwanina kuma kai gafara ga ƴan uwan mu alladina sabaquna bil imani wa'in na gabace mu ga yin imani kaga suna neman musu gafara ko ashe abin da an ka nema mu roƙan mu magabatan mu gafara ba mu zage su ba wala taj'al fi qulubina gillan kuma ya Allah kakka sanya gilli me gilli kiyayya da hikidi cikin zukatanmu lilladina amanu ga waɗannan da sun kai imani rabbana ya ubangijinmu innaka rahufur rahim kai ne mai yawan rangwami mai yawan jin kai to kaji da Allah ya kasa su ko madalla to kaga waɗanga duk ayoyi na masu nuna falalar sahabban manzo Allah muhajirun da lansaru kun ba aika su annan ba ya kawo ne ya tsaya nan kawai saboda gudun tsawaitawa don Allah ko waɗanga sun zan hujja ga mu so su mu jibince su mu girmama su ko ba su zama ba sun zama to sai hadisai sai dai ka da sai ce wa hadhihi al-ayatu waɗannan ayoyin tatadammanu sana'a alal muhajirin wal ansar sun kunshi yabo ga muhajirun da lansar wai yabon Allah wa alal ladina ja'u min ba'din da kuma akan wa'annan zo bayan su yastaghfiruna lahu waɗanda Allah ya ce suna neman musu gafara ashe kenan magabatan mu da bakin uwayen mu da nan muci shekaran jiya har zuwa ga sahabbai magabatan mu musulmi abinda an ka ce mu roƙan musu gafara ba mu zage su ba kun fahimta wa yas'aluna Allah kuma suna roƙon Allah Allah ya ja'ala fi qulubihim gillan lahum kada Allah ya sanya wani wani kulli mugun kulli cikin zukatansu lahum gare su wata tadammanu kuma ayoyin sun kunshi anna haula'i cewa waɗannan humul mustahiquna lil fai su ne sun ka cancanci dukiyar fai'u faman kana fi qalbihi gillon duk wanda adda wani mugun kulli cikin zuciyarsa lil ladina amanu ga wannan imani wala yastaghfir lahum kuma yanzan bai roƙan musu gafara la yastahiqu fil fai'i nasiban bai cancanci wani rabo cikin dukiyar fai'u da nasil qur'ani da nasil qur'ani shi abin da ayoyin nan na suratul hashr sun ka nuna kun fahimta to yanzu kun ji ayoyi ko to sai hadisai wa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala daga abu sa'id al-khudri ya ce kana bayan Khalid ibn al-Walid wa bayan Abdurrahman ibn Auf shay'un wani abu na barna na sabani ya kasance tsakanin Khalid ibn al-Walid da Abdurrahman ibn Auf duk sahabbai ne ko sai dai Abdurrahman ibn Auf yana gaba ga Khalid ibn al-Walid don shi yana cikin as-sabiquna al-awwaluna Khalid ibn al-Walid shi ko bai musulunta ba sai bayan shekara ta bakwai kun fahimta to ya ce wani abu ya shiga tsakanin Khalid ibn al-Walid da Abdurrahman ibn Auf fasabbahu Khalidan sai Khalid ibn al-Walid ya zagi Abdurrahman bin Auf faqala Rasulullahi sai da manzon Allah ya ji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusubbu ahadan min ashabi to kun ji asalin hadisin kada ku zagi ko mutum guda da cikin sahabbaina wa yaka ce ma haka su sahabban ma'ana kun ga sahabban nan da na gabace ku muminan na na farko ku da nazo da baya walla ku bata ba sun yi ku daraja to sahabi annabi ya ce ma haka kakka kakku koma zagin waɗancan to ina ga waɗannan biyo baya su kama zagin su kuma eh fa inna ahadakum domin ɗayan ku ku da na biyo bayan su law an faqa da zai ciyar da misla uhudan kwatancin dutsen uhudu zahaban na zinari da zai ɗauki dukiya ta zinariya wadda ta yi girman dutsen uhudu ya bayar to ladar da zai samu ma a da raka mudda ahadin ba zai riski ko da ladan mudu guda na ɗayan su wala nasifa kai ko rabin mudu da su sahabban na asabiqun alawwaluna za su cika mudu guda da dabino su bayar ladan da Allah zai ba su yahi ku da kun ka biyo bayan su in ka dauki dukin Uhud na zinari ka ba su kun fahimci wanga hadisi in fara da muslimin imamu muslim ya kaɗe ta bi zikir sabbi khalid li abdurrahman ka gani yace asali ne Bukhari da Muslim fitar da shi ko amma bayanin cewa da da wanga Khalid ya zagi Abdur Abdurrahman ibn Auf Imam Muslim yake banta da wannan bayani dunal Bukhari banda Bukhari fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya kulli li Khalidin don haka annabi yana ce ma Khalid wa nahwihi da duk wani mai kama da Khalid mai zagin sahabbai yana cewa la tasubbu asabi kakku zagi sahabbai na yani yana nuhin abdurrahman abdurrahman wa amsalihi da masu kama da shi la'anna abdurrahman domin abdurrahman ibn auf din da khalid ya zaga wani hawu da mai kama da shi humus sabiquna al-awwaluna sune waɗanda na yi rigaya ta farko da cikin sahabbai ashe ya kamata waɗanda biyo baya su zage su yanzu kamar mu da a tsohon yan izala abin babu wahalar da bamu sha ba shiga baya bayan ta sallace an fara cin yankan mushriki ku zo kuma kama zagin mu an yi daidai kuma suna na waɗannan ƴan taro waɗanda har yau ba su bar taron zuwa matan su ba su bar zuwa yannin buki ba matan ba su bar sagele ba mu mana ma ɗauka su ƴan izala ƴan bancin dai kau da kai da aka yi kuma su ha ganin wasu alin sunna ne tunda sun iya salo tunda sun iya salo da ɗaya rana bai kaurace mai cin yankan mushriki ba da ɗaya rana ba a kore da gidansu ya kwana masallaci ba saboda addini mu shekarar mu nawa cikin masallaci muna kwana amma tun da sun shigo sarki musulmi sun shigo da sarakunan gargajiya da kwamishinoni da yanzu zuwa yan izala so izala wa izala bai da kuɗi izala aiki kan wa yan izala amma ta bai da kuɗi wannan sai su ta bai da kuɗin na ma zan ga izala ta yi yawa na sun ka shigo sadda tana yakka da ai sukar ta su kai kun mance wani kasar number 4 da na taɓa yi ina kariya izala to ba akan suna nishi ba sannan suka ta suka yi sosai mu ko mu haka idan to yan tunda sun ga an taru shikenan kuma sun taho to Allah ya shirye da mu to ina yake hmm yan dai duk an huta ko to sun kace sun kai kulli kulli an kace an kore mu da cikin izala to yanzu an mai she mu koko an mai she mu to to ina yake ina yake wahum alladhina aslamu sune wa'anda sun ka musulunta min qabl al-fatih gabana a cikin makka wa qatalu kuma sun kai yaki wa'anda Allah ya ce la yastawi minkum ma anfaqa min qabl al-fatih wa qatala to su Abdurrahman ibn Auf ne wahum ahlu bai'atir ridwan kuma sune sun sune mutanen da sun kai mubai'a ta yadda Allah mubai'an nan da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubai'unaka tahta shajara sune dai fahum abdalu don haka su waɗannan su Abdurrahman ibn Auf sun fi wa a khassu kuma sun fi keɓantuwa da suhubati da abokantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam man aslama daga wanda ya musulunta ba da bai ace ridwan bayan ayi mubaya a ta wanda an samu yadda Allah wa mul ladina aslamu sune waɗanda sun ka musulunta ba da hudaybiya bayan an dawo da bayan an yi sulhun hudaybiya shekara ta nawa an kai hudaybiya shekara ta shidda kun fahimta wa ba'da musalahatin nabi kun bayan annabi ya yi sulhu ahla makka da mutanen makka wahum khalid ibn rasul su khalid kai da ka zo daga baya haka kaka zagi a asabiqun al-awwaluna in bancin kuskure kaga kamar da wayan sun kai muna ko an kan ba ayan izala bane wai shi mace kan mushriki ka ce mana ba ayan izala muke ba wa haula wadancan su abdurrahman ibn asbaq sun sun sun sun sun rigaya mimman ta'akhkhara islamun daga waɗanda musuluncin su ya jinkirta ila fita makka har zuwa lokacin da anka ci makka wasu mu anka kira su adulaka waɗanda anka sai kwanto daga bauta ba an zo an ci makka da yaƙi ba duk wanda an makka yan sun yi saranda sun zan bayi ga manzon Allah sai manzon Allah ya tara su ya ce ya ahla makka ma tazunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm me kuka zaton zan yi muku yau kun dai san abin da kun kai men da bamu da kari sai daɗin baki suna kama akon karimu wannan akan kare ai mun san dan uwa haki mai karinci dan dan uwa mai kare yace idza bu fa antum mutlaka ku tai don an sake ku don ko mutum guda manzon Allah bai bautar ba makka kun fahimta minhum daga cikin irin waɗannan Abu Sufyana akwai Abu Sufyana wa ibnahu da ƴaƴansa biyu Yazid wa Muawiya ba Yazid wancan ba kun fahimta Yazidun biyu ne akwai Yazid babba da Yazid karami Yazid guda dan uwan Muawiya ne dan Abu Sufyana sannan wanga Yazid da ya shahara da banna shi ko wanda yan shi aka liƙe ma shi ko da ne ga Muawiya kun fahimta wal maqsud abin nufi annahu naha mallahu mallahu suhbatan ko abin nufi dai da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam annahu cewa shi annabi naha ya hana mallahu suhbatan akhiran wanda adda wanda ya wanda ya abokanci annabi daga da baya an ya subba ya zagi mallahu suhbatan awwalan wanda ya abokanci annabi da farko Hausa ta wata bi daidai kun fahimci abin da aka nihi limti ya zihim anhun saboda bambantuwarsu su waɗanda sun ka bi annabi tun farko bambantuwarsu minas ko limti ya zihim anhum domin bambanta su da gare su mina suhuba na sahabantaka bi ma la yumkinu da abin da bai yiwa an yi shirya kuhun fi su yi tarayya da su ciki ne sun ga abin da waɗanda sun ka shigo baya ba su gani ba na wulakanci sun yi ƙoƙarin da waɗanda sun ka shigo baya ba su yi ba ashe bai kamata waɗanda shigo da baya su zage su ba kun fahimta hatta lawa an faƙa a hada ko har yanzu ko da ɗayan su waɗanda shigo daga baya da zai ciyar da misla uhudin kwatancin dutsen uhudu zahaban na zinari ma balaga mudda ahdihim ladar da zai samu ba za ta kai mudu daya na waɗancan da nan musulunta da farko ba wala nasifa kai ko rabin mudu fa idza kana hada in wannan ya kasance halal ladina aslamu ba'da al-hudaybiyah shine halin wa'annan musulunta bayan an yi sulhun hudaybiyah wa in kana qabla fatah duk da yake ya zanga bani a cikin makka fa kaifa hala man laysa min as-sahaba to yaya halin wanda shi ba masa habi bane bi halin ga kowane irin hali yaya hali ne zai kasance ma as-sahaba tare da sahabbai radiyallahu anhum ajma'in yadda Allah tabbata gare su wanda ya musulunta ya ya abokanci manzon Allah daga baya an ka ce ya kama kai ne daga zagin wa'anda musulunta da farko to ina ga kai da baka ko riski wanda ya riski wanda ya riski manzon Allah ba ka ce ka ɓace su baka jawo kan ka bala'i ba wasabiquna al-awwaluna da Allah yayi magana waɗanda na tsere da na farko min al-muhajirin wal ansar da cikin muhajirin da lansar humul ladina anfaqu sune waɗanda ce da dukiyoyin su min qabl al-fatah gabana a ci makka wa qatalukum sun kai yaki wa ahlu bai'atir ridwan waɗanda an kai mu baya annan ta bai'atir ridwan kulluhum dukkan su minhum suna cikin su suna cikin sabiquna al-awwaluna wa kanu akasara to su waɗanda an kai bai'atul ridwani da su sun kasance fiye da min alfin wa arba'i ma'a sun fi mutum dubu da ɗari hudu kuma abubakar da umar da usman da aldu suna cikinsu kun fahimta wayanda Allah ce ya yarda da su ya shelanta mu duniya ya yarda da su wakila an ce inna sabiqina al-awwalina an ce ga wata ga wani kauli an ce waɗanda as-sabiquna al-awwaluna man salla ila al-qiblatayn wanda ya salla zuwa ga al-qiblolin nan guda biyu yayi salla makka an ka yi hijira an ka koma baitul maqdisi kaga farkon musulunci ko an ka yi wata goma sha shida ana fuskantar baitul maqdisi sai Allah ya sake cewa kuma a a dawo a dawo a fuskanci ka'aba to duk wanda ya sallaga alƙibla biyu an ce su ne sabiqu hada da iyo sai dai wannan kauli mai rauni ne wancan da shi an mai fa inna salata ila alqibla ne tabbatun wannan magana wa amma ma ruwaya annan nabi to amma abinda an ka ruwaito daga annabi game da falalar sahabbai annahu qala cewa annabi ya ce ashabi kan nujumi sahabbai na kamar taurari ne bi ayyihi mukuta daitun da kowannen su kun kai koyi eh ta daitun kun shari'a fa huwa hadisan da ifa wannan hadisi ne mai rauni kar ku shiga daka da shi qala al-bazzar imam al-bazzar ya ce hadha hadithun la yasifu an rasulillahi wannan hadisi baya inganta daga manzon Allah walaysa huwa kuma shi hadisin bai kasance fi kutubil hadisul mu'tamada cikin littafin hadisin da ake dogara da su ba kun fahimta yana nuna falalar sahabbai amma ba a shiga daka da shi da bai inganta ba wa fi sahih muslimin an jabirin ya zo cikin sahih muslim daga jabir kala ya ce qila li aisha an ce ma aisha inna nasan wasu mutane yatanawaluna ashabar rasulullahi suna cin mutuncin sahabban manzon Allah hatta ababakarin wa umar hadda manya daga cikinsu abubakar da umar duk ana cin mutuncinsu faƙala sai aisha ta cewa mata ajibu na min to me kuka mamaki ga haka nan me kuka mamaki in kata an humul amalu ayyuka na addini sun kare musu su sahabbai kun fahimta an yi jihadi tare da manzon Allah an yi mi an yi mi an yi mi yanzu an sun kare fa ahabba Allah sai Allah ya so Allah ya kata anhumul ajra kada yanke lada gare su ba ayyuka da wani suka suna samun lada ba to yanzu an ci garuruwa an ƙara ayyuka yanzu yanzu sarakuna sun koma sarakuna mulki ɗaya akai kuma Allah bai sun yanke lada gare su ashe dole ya tada wasu mutanen banza su kama zagin su ana rubuta musu lada fahimci magana Aisha to warawa ibn badda wani babban malami ibn badda ya ruwaito bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce a nimna abbas daga dan abbas annahu qala dan abbas ya ce la tasubbu ashabu muhammadin kada ku zagi sahabban muhammadu sallallahu alaihi wasallam anji dan abbas yana cikin su ayako fala fala maqamu ahadihim sa'atan ayi wanda dayan su yayi sa'a guda ya anima annabi yana ne tare da annabi ayi wadda ɗayansu na yi tare da annabi sa'a guda khairun tafi alkhairi min amali ahadikum daga aikin ɗayan ku 40 sa'a da ya 40 sadatan da shekara 40 ayi wasu sa'a guda da sun kai tare manzon Allah ta yi alkhairi daga shekara 40 da kun kai wa fi riwayat waki cikin riwayar waki khairun tafi alkhairi tsayuwar ɗayansu tare da manzon Allah sa'a guda tafi alkhairi min ibadati ahadikum daga ibadat ɗayan ku umrahu tsawon rayuwa ta kun fahimta ka ji waɗanda san darajar sahabbai shi sahabi ne fa wa fi sahihaini kuma ya zo cikin bukhari da muslim mai hadisi imran ibn husayn daga hadisi imran dan husayn wa gairi da wani nai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalcha manzon Allah ya ce khairun nasu mafi alkhairin mutane duka karni karni na jama'ar da sun kai yayi tare da ni su wane ne kenan sahabbai yarhamukallahu su ne khairun nasu duka ثم الذين هم sannan waɗanda ke biyar su tabi'una ثم الذين يلونهم sannan waɗanda ke biyar su tabi'u tabi'ina Ali Imran shi Imran ibn Husainin marwacin hadisin yace fala adri ban sani ba azakara ba da karnihi shin ya ambaci karne na karnunuka biyu ne au salasatan ko karni uku ba da karni bayan karninsa alhaji sa zuwa karshen hadisin dai kun fahimta don haka tunda annabi ya ce su ne mafi alkhairin mutane a kowace za a samu wa'annan hisu to ya haka dawa zakin wanda wanda ba ko cimma ba wa akharina wa akharuna minhum lamma yalhaqu bihim huwa al-azizul hakim wa qad thabata fi sahih muslim kuma ya tabbar cikin sahih muslim an jabirin daga jabir annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce la yadkhulun nara ahadun mutum guda baya da yayi mubaya'a ta hatar shajara karkashin iccin nan su nawa ne an ka ce su dubu da ɗari aka tsara fiye da mutum dubu da ɗari hudu to duk waɗannan dubun nan da ɗari hudu da ƙari da na yi mu baya da manzon Allah ƙarƙashin itaciya annabi ya ce la yadkhulu nar ahadun minhum ɗaya da cikin su ba zai shiga wuta ba sai na ga wanda ya sai tashi wuta annabi ya ce bai shiga annabi ya san za su kahirta ya kamar su ga certificate wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce laƙad taballahu Allah nabi haƙiƙa Allah ya karɓi tuba annabi sallallahu alaihi sallama wal muhajirina wal ansari da muhajiruna da lansaru alladhina tabu waɗannan da nabi manzo Allah fi sa'atil usra cikin lokacin tsanani lokacin da za ana yakin tabuka don Allah ya gafarta musu alladhina tabu fi sa'atil usra ko to kaga Allah ya gafarta musu Allah ya karɓi in ma sun yi laifin Allah ya karɓi tubar su to mi annaka wanda an kawo alaihi ya ce har zuwa ƙarshen ayoyi da na yi alaƙa da wannan wala ƙasar abdullahi bin mas'udin ɗan mas'udi ya yi gaskiya fi wasu fihim inda ya siffanta sabon manzon Allah haifu ƙala lokacin da ya ce inna laha lalle Allah nazar ya yi dubi fi kulubil ibar cikin zukatan bayi bayan Allah ya halicci bayi duka sai ya kalli zukatansu fowaje da kalbin muhammadin sai ya samu zuciyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibada ita ce mafi alkhairin zukatan bayi duka fastafahu li nafsi sai ya zaban ma kai shi kun fahimta wabta asahu ya aiko shi bi risalati da manzancin sa thumma nazara sannan Allah ya koma dubi fi qulubil ibada ga zukatan bayi ba da kalbin muhammadin bayan zuciyar muhammadu sallallahu alaihi wasallam fowaje da sai ya sami quluba ashabi zukatan sahabban annabi khair qulubin khair qulubil ibad sune mafi alkhairin zukatan bayi faja'alahum sai Allah ya sanya su wuzara annabi sune waziran annabinsa a ce kowa ya rayu da mutanen kirki manzo Allah ɗaya rayu da mutanen banza don Allah babu babu takaici ga wannan magana yuqatiluna su waɗannan sahabban suna yaƙi ala dinihi akan tabbatar da addinin sa fama ra'ahul muslimuna hasanan duk abinda musulmi sun ha gane abu mai kyau fa huwa inda Allah hasanan abu mai kyau ne wurin Allah in ji dan mas'ud su wane ne almuslimuna nan sahabban wa ma ra'ahu sayyi'an duk abinda sun ha gane mummuna fa huwa inda Allah sayyi'un ba wanda za a iya yake wurin Allah wa fi riwayatin cikin wata riwaya wa qarra'a ashabu muhammadin jami'an dan mas'ud yace sahabban manzon Allah gaba ɗayan su sun ga an ya takhalifu ababakar da su shugabantar da abubakar don haka babu yadda za ka yi kace min shugabancin abubakar ba alheri na batun da ijma'i ne na sahabbai la tashtami ummati ala ala ala dalalatin wa taqaddama qaulun mas'udin kuma magana dan mas'udu ta gabata inda mun ka hito can karatun mu na baya yace man kana minkum mustannan duk wanda ya zama mai koyi ne daga cikin ku inji dan mas'udu falyastanna shi koyi bi man kalmata da wayannan mutu su wane ne nan mutu sahabban nan na farko da na fara mutuwa ya yi koyi da su ya laka har zuwa ƙarshen magana ta inda ƙaular shi ɗan mas'uda ya faɗe ta ne an kawo wannan magana ta ɗan mas'uda ne gun maganar imamu ɗahawi da ya ce wa nattabi sunna wal jama'a can bayan mun yi shi faman adallu don haka wane ne mafi bacewa duniya mimman ya kunu kalbu daga wanda zuciya ta ta kasance mimman ya kuna fi kalbihi gillon daga wanda gilli ya kasance cikin zuciya ta yi alaka ya dal mumini akan zababbin muminai kamar yana cewa babu mafi bacewa duniya kamar wanda adda gilli cikin zuciya ta akan waɗannan bayan Allah waɗanda an zababbi cikin muminai sahabbai kenan wa sadati awliya illa kuma shugabannin waliyan Allah duka ba'da nabi ina in ka cire annabawa in ban can annaba akwai wani wali da ya daraja su su ne shugabannin waliyai duka bal qad faddalahum qad faddalahum al-yahudu yahudawa ma sun hi su suwa waɗanda ke waɗanda adda gilli cikin zukatan game da sahabbai yahudawa sun hi su wannan sara ko bal qad fadda lahumul yahudu wan nasara yahudawa sun fifita su bi khaslatin da- ga ɗabi'a yahudawa sun fi ɗabi'ar yahudu ta fi ta masu waɗanda adda gilli cikin game da sahabbai don me ƙila lil yahudu domin an ce mai yahudawa man khairu ahli millatikum su wane ne mafi alkhairin mutanen addinin ku qalu sun kace ashabu musa sahabban musa kun fahimta wakilin lin nasara an kace mana nasara man khairu ahli millatikum ku ko wane ne su wane ne mafi alkhairin mutanen addinin ku qalu sun kace ashabu isa sahabban isa wakilin lin rafida sai an kace mai yan shi'a man sharru ahli millatikum cikin mutanen addinin ku wane wadanne ne ne mahi shari qalu sun kace ashabu muhammadin don haka don Allah yahudu da kirista ba su yi su ba lam yastasnaw minhum basu toge kowa ba cikin sahabban nan illa alqali sai yan kadan wa fi man sabbuhum cikin waɗanda suke zagi su rawafin man huwa khairun akwai wanda yake yafi alkhairi mimman istasnaw daga waɗanda sun ka toge bi adafin muda'afa ninkin baninkin wa qawluhu fadata shi mallan dahawi da yace wala nufarridu fi hubbi ahadin minhum amma ba mu faifayewa duk sun da muke musu ba mu faifayewa ga son ɗaya da cikin su ko ai la na tajawuzul hadda ba mu ketare iyaka fi hubbi ahadin minhum daga son ɗaya da cikin sahabbai kamata ba shi a kamar yadda shi ake aikatawa su ce imaman su ma'asumai ne imaman su sun yi annabawa sun yi mala'iku sun yi wa sun fiwa a mu ba mu haka nan kaga wannan abin ga faifayewa ne ko fana kuna min al-mu'tadin sai mu zan cikin masu ƙetar dokokin Allah Allah ta'ala Allah ya ce ya ahlul kitabi ya ku mutanen littafi la tagalu fi dinin kada ku yi guluwi ga addinin ku guluwi shine wuce gona da iri kada ku yi guluwi ga addinin ku wa qawluhu fadar imam dahawi da yace wala na tabarra'u min ahadin minhum kuma ba mu barranta ga ɗaya da ba mu barranta da ɗaya da cikin su kama fa alitar rafida kamar yadda yan shi'a sun ka aikata sun barranta da mahiyawan sahabbai ko fa'in da hungun ‘yan shi'a lawala'a babu walitaka illa bi bara'in sai tare da bara'a. Ga ‘yan shi'a suna da ra'ayin cewa lawala'a illa bi bara'a, babu walitaka sai da bara'a. Me suke ni da wannan magana? Ai, layu ta walla ahalul baiti ba a walitakar ahalul baiti ba su suke inda a'in biya ba, ba a walitakar ahalul baiti hatta yi ta bara'a sai an yi bara'a min abi bakarin wa Umar. duk wanda a tare da abubakar da umar ko ya ce yana tare da alubai ƙarya ya kai walita kakka da ahlul bait ba ta cika sai kai bara'a da abubakar da umar in kai bara'a da abubakar da umar ka zan munafiki wa ahlus sunna amma mu ahlus sunna yuwalunahum suna jibinta ka sahabbai kulluhum dukkan su wa yanzilunahum kuma muna saukar da su manazilahum matsayarsu allati yastahiquna da sun ka cancance ta ba mu nakasa musu darajar su ba mu wuce gona da iri ga ba su darajar su ina fatar kun fahimta bil adl muna wannan da adalci wal insafi da kuma adalci la bil hawa ba muna yi da biyar sun zuciya wa ta'assubi da ta'assubanci ba fa inna zalika kullu domin wannan dukka ne min albagai yana daga zalunci ka rage darajar sahabi ko ka wuce gona da iri ga wurin sonai wadda ‘yan shi a kawa alli da mutanen gida ne ko yanzan yanzu ko musiba ta same ka ji ana halbin suna ya Hussein kahiran Allah mai ba mutane da masu bautar gumaka ta ga yanzu ba ma alim ba ba ma shi manzon Allah ba Hussein su haƙira Hussein shi ya Allah su fa inna zalika kullahu wannan duka min albaga yana daga zalunci allazi huwa mujawazatul hadd wanda yake yana daga ketare iyaka kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fa maktalafu su ahlul kitab ba su yi sabani ba illa min ba'd ma ja'ahumul ilmu sai bayan da ilimi ya zo musu bagayen bainawa saboda zalunci wanda a tsakanin su ko wa hadha ma'ana wa hadha ma'ana qawli man qala wannan ita ce ma'anar magana wani wanda ya magana da cikin salafin nasali ya ce a shahadatu bid'atun wal bara'atu bid'atun shahada yan shi'a bid'a ce haka bara'a yan shi'a bid'a ce me yake nufi yara za yurwa zalika an jama'atin min as-salaf ana ruwaito wannan magana daga wasu jama'a na salaf min sahaba da cikin sahabbai wa tabi'in da tabi'ai minun daga cikin su Abu Sa'id al-Khudri wal Hasan al-Basri wa Ibrahim an-Nakhai wa Dahhak wa gairuhum wa ma'ana shahada to wace da yace da su salaf sun kace ash-shahadatu bid'atun wace shaida suka nufi ma'anar shahada wadda su salaf sun kace wa bid'a an ya shahada alamu ayyanin mutum ya yi shaida ga wani ayyanannin mutum min al-muslim da cikin musulmi annahu min ahlin nar cewa yana cikin yan wuta aw annahu kafirun ko kafir irin shaidar da suka wa sahabbai sun tabbatar da abubakar da umar da wani da wani da wani yan wuta ne kafin rai ne to wannan shaida bid'a ce kun fahimta bidun ilmi ba tare da ilimi bi ma khatama Allah lahu da abinda Allah ya cika mai ba ka san wanda ya mutu da yazo ko kahiri ya mutu ma da yazo mutuwa in yace ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasul ya musulunta ko bai musulunta ba to baka san wanda mutum ya cika ba kuma ka zo kai mai kai mai shaida cewa kahiri ne ko dan wuta ne ko wa qawluhu fadata shi imamu dahawi da yace wa hubbuhum dinun sun sahabbai addini ne wa imanin kuma imani ne wa ihsanin kuma kyautatawa ne la'annahu domin sun su imtisalul li'amrillahi biya umarnin Allah ne fi ma ta kaddama ga abin da ya gabata minan nusus na nasoshin Qur'ani warawa tirmidhi an abdullahi bin mugaffalin imamu tirmidhi ya ruwaito daga abdullahi dan mugaffal kala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulna ji manzo Allah yana cewa Allah Allah fi ashabi hadisi na kenan ko ina hada ku da Allah ai an shidukumullaha an shidukumullahi fi ashabi ina hada ku da Allah ina game da sahabbaina la tattakhizuhum garran kakku rike su target ba adi bayana faman ahabbahum duk wanda ya so su fa bi hubbi ahabbahum saboda suna ya so su wa man abgadan wanda ya ƙe su fa bi bugudi abgadan saboda kina ya ƙe su wa man azahum wanda ya cutar da su fa kad azani hakika ya cutar da ni wa man azani wanda ya cutar da ni faqad azallaha ta'ala hakika ya cutar da Allah madaukaki wa man azallaha wanda ya cutar da Allah kuma fayushiku an yi kusa an yaku zahu Allah ya kama shi yace hadisun da'ifun akhrajahu at-Tirmidhi da afahul allamatu al-Albani fi jami' at-Tirmidhi wa da'ifa yana yana hadisi da ifi ne kun fahimta kaga ashe ba mu sani lalle an ce da ifi ne wurare zai yawa amma na karanta wani littafin malami ya ce amma daga baya an hassana shi to shi ya ɗebe ni insha Allah wa ta'ala ban yi tsammanin ina ganin ki da farkon al'amari amma dai zan ƙara bincika a game da shi eh kun da ji yanzu ya ce da ifi ne ko wa tasmiyatu hubb wa tasmiyatu hubbi sahaba imanan kiran sun sahabbai imani ba ya ce hubbuhum imanun ba dinun wa imanun wa ihsanun kiran sun sahabbai imani mushkilun ala sheikh rahimahullah wato akwai iskali ga malam ga wannan magana la'anna al-hubba domin so amalul qalbi aikin zuciya ne walaysa huwa tasdiqu ba shine gaskantawa ba fa yakuna al-amalu sai aiki ya kasance dakhilan mai shiga fi musammal iman ga abin da ake kira imani wa qad taqaddama fi kalamihi ya gabata cikin magana ta shi imamu dahawi annal imani cewa imani huwa al-iqraru bil lisani shine tabbatarwa da halshe wata ziko bil jinari da kuma gaskantawa ga gabubuwa walla mai ji alil amala bai sanya aiki dakhilan fi musammal imani mai shiga ga abin da ake kira imani kaga so aiki ne na zuciya kun fahimta wa hadha huwa al ma'ruf wannan shi asanan ne abu min mazhabi ahli sunna daga mazhabar ahli sunna illa an takuna hada tasmiya sai dai in wannan an batun imani da yana majazan akan majazi kun fahimta qauluhu faɗa ta da ya ce wa buguduhum kufurun kuma ƙin sahabbai kafirci ne wani faƙon da munafunci wa ɗugu yanun da ƙetar iyaka ta ƙaddamar kalamu magana ta gabata inda mun kayo baya fi takfiri ahlul bid'a game da hukuncin kafirta yan bid'a me abu magana da mun kayo ana kafirta su ko ba a kafirta su ba a kafirta su magabata ba su kafirta su wa hadal kufur don haka wannan kafirci da ya idlaki ne ga waɗanda ke kin sahabbai nazirul kufrul mazkuri wato yayi kama da kafircin da anka ambata fi kauli ga fadar Allah wa man lam yakun bima anzalla fa ulaika humul kafiruna wannan irin kafirci ne wannan kufrun duna kufrin kafirci ne karami kun fahimta don ya nuna maka kaga idlaqin kalmar kafirci akan masu kin sahabbai to sai dai ana yin kafirci karami wa qad taqaddama al-kalamu fi zalika magana duk ta gabata game da haka Allah ya shirye da mu wa nuthabbitul khilafata kuma muna tabbatar da shugabanci ba da rasulullah bayan manzon Allah bayan wucewar manzon Allah muna tabbatar da shugabanci awwalan da farko li Abubakar Siddiq ga sayyidina Abubakar tafdilan lahu saboda fifita shi akan sauran sahabbai wata kadiman da kuma gabatar sai ala jami'il umma akan dukkan al'umma bayan wucewar manzon Allah mu ahlus sunna mun yi ittifaki wanda adda shugabanci wanda ya gari shugabanci shine Abubakar thumma li Umar ibn al-Khattab sannan bayan wucewar Abubakar shugabanci sai ya koma ga Umar dan Khattabi radiyallahu anhu thumma li Uthmana sannan bayan wucewar Umar sai shugabanci ya koma ga Uthman radiyallahu anhu ko thumma li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sannan bayan wuce Usman ya koma ga sayyidina Ali dan Abi Talib wannan ita ce aqidar mu yan Allah ya kai mana rajibi insha Allah ta'ala sai ayi bayani to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta to Allah ka tabbatar da mu akan aqida ta ahlus sunna wal jamaa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik